بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi a hijira sha biyar ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan oktoba 1996 a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce asabi'u abu na bakwai shine daga cikin waɗanda aka shar'anta a yi musu sallah, man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi, wanda ya rasu a wani gari, ya zama kuma a wannan gari babu wani wanda zai yi mushi sallah. Musulmi ne yana zaune a tsakiyar arna ko kafirai sai ya mutu a can, ko kuma ya je karatu ko kasuwanci sai labarin mutuwar shi ya zo mana. kuma muka tabbatar da cewa babu wanda zai mai sallah a can salatal hadiri ma'ana babu wanda zai yi mishi sallah irin sallar wanda ya mutu nan take fa hadha yusalli alaihi ta'ifatun min almuslimina salatal ghaibi wannan za a samu wasu daga cikin musulmi suna garuruwan da suke su tsaya su fuskanci alƙibla ba wai garin da shi mamacin yake ba su fuskanci alƙibla su yi mishi sallah kamar cewa gashi a gabansu abin da ya sa Muhammad Nasiruddin al-Albani ya faɗa haka ya ce li salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala najashi saboda sallar da annabi yawa najashi wa qad rawaha jama'atun min ashabihi sallallahu alaihi wa sallama an samu wasu da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ruwaito wannan sallah da annabi yawa najashi sarkin ƙasar Habasha yazidu ba'dhum ala ba'dhin riwayar wasu tana ƙarin bayani akan riwayar wasu ma'ana wannan sahabi ya yi bayani kaza wannan sahabi kuma sai zo da wani bayani ƙari akan wancan da aka bayyana shine shi albani ya ce wa qad jama'atu ahadithahum fiha amma ni na tattara ainihin wato dukkan hadisansu a wuri ɗaya summa suqtuha fi siyaqin wahidin sannan sai na koro wannan hadisi a cikin siyaki ɗaya a lafazi ɗaya taqriban lil fa'ida dan in kusantar maka da amfanin ainihin wannan riwaya wasiyaqu li hadisi abi huraira amma lafazin da zan kawo lafazin ainihin hadisin abu huraira ne Allah ya kara mishi yarda ko da yake kaji an ce maka akwai sahabbai da yawa da suka ruwaito amma lafazin da zai kawo maka anan lafazin abu huraira ne in ya so kuma zai zo ya ishara ga sauran riwayoyi to abu huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى, النج... نعى للناس وهو بالمدينة النجاشية أصحمة صاحب الحبشة من ذن الله صلى الله عليه وسلم حقيقة يا سنر دمتاني ألوكة شيما أيكينا مدينة to ya sanar da mutane mutuwan najashi najashi haka ake karantawa ba a cewa najashi ba a sanya shadda najashi ake karantawa sannan na'a shine ma'ana sanar da mutuwa annabi ya sanar da mutane rasuwar najashi alhali shi manzon Allah yana ainihin garin Madina shi kuma najashi yana can ƙasar Habasha sai aka ce ashimata sunan da ake gaya mishi kenan ashimata ma'anar shi Abdullahi bawan Allah an gane ku wannan harshen su ne na ƙasar Habasha ashimata haka ake ce mishi sahibal Habasha sarkin ƙasar Habasha ya musulunta ne da Kirista ne za mu zo mu ji yadda aka yi da sauran bayanai insha Allahu fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da ya rasu a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu labari kuma ya sanar da sahabbai kuma a ran nan aka tashi aka yi mai sallah to waye zo ya gaya mishi kenan allamahu shadidul quwa mala'ika jibril ya zo ya baiwa manzon Allah labarin cewa dan uwanka abokinka najashi Allah ya mishi mutuwa kuma yana cikin arna ba damar da ba za su yi mishi sallah ba tunda arna ne za su yi mishi irin al'adunsu ne na kafirci na kiristanci ka tashi kai mai sallah sai annabi ya tattaro su habbai aka zo aka yi sallah qala annabi yace inna akhallakum qad mata dan uwan nan naku haƙiƙa ya mutu ko kuma wani dan uwa naku ya rasu wa fi riwayatin a wata riwaya mata yawma abdul abdul lillahi salihu a yau din nan wani bawan Allah mutumin kirki Allah ya mishi rasuwa ya mutu bi ghairi ardikum ya rasu kuma ba a ƙasar ku ba fa qumu fa sallu alaihi ku tashi ku yi mishi sallah qalu sai suka ce man huwa wane ne wannan kala sai annabi ya ce annajashi najashi mana shi ne ya rasu wa kala sai annabi ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa wa ɗan uwanku najashi gafara Allah ya gafarta mishi kala sai ainihin mai riwaya Abu Huraira ya ce fa kharaja bihim ila musalla sai annabi ya fita da su wurin inda ake sallar gawa wa fi riwayatin a wata riwaya kuma al-musalla inda ake sallar idi wa fi riwaya a wata riwaya al-baqi wato a wata riwaya an ce filin idi to ko ya zama filin idi al-musalla ko al-musalla musallal jinaza inda ake sallar gawa inda muka tattauna jiya to amma a wannan riwaya sai aka ce albaqi ita baqi a ita ce makabarta din to ko dai ya zama ainihin zuwa makabartar ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita da su a can aka je aka tsaya aka yi mai sallah ko kuma zuwa musalla din ne to amma in ɗayan waɗannan riwayoyi biyu in ka kalla a zahiri kamar suna karo da junansu to sai aka ce babu karo saboda shi filin da ake yin idi din yana dab da inda baqi a yake don haka mai riwaya ya so ya ce baki'a sai ya ce baki'a saboda wurin ya kusanci baki'a mai riwaya ya so ya ce filin da ake sallah ta idi ya so ya faɗi saboda a nan gurin ne tunda sun yi kusa sun taqaddama sannan sai annabi ya wuce gaba fa saffu khalfahu sai suka yi safu a bayan shi saffaini suka yi sahu biyu qala abu huraira arrawi yace fa saffafna khalfahu kama yusaffu alal mayyiti sai muka yi safu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ake wa mamaci safu wa sallaina alaihi kama yusalla alal mayyit muka yi ainihin yi mishi sallar gawa kamar yadda ake wa mamaci gashi a gaba wa ma tuhsabul jinazatu illa mawdu'atan baina yadayhi ba za a taɓa tsammanin cewa wannan gawa ma nesa take ba sai dai ka tsammaci cewa tana kusa qala ma'ana mai riwaya yace wannan gawa ba za ma ka taɓa tsammanin cewa ba wai ga ta annabi ya kwantar da ita a gabanta ba ne yadda aka shirya sallar ka ce ga gawan ma a gaba haka ake mata sallah qala abu huraira arrawi yace fa ammana wa salla alaihi annabi ya mana limanci yau wannan mutum sallah wa kabbara alaihi arba'a takbiratin ya mishi kabbarbari guda hudu to dalilin da yasa Muhammad Nasiruddin Albani kenan ko da zai kawo maka mazhabobi na malaman fiqhu amma ya zaɓi wannan ne da farko don ita ce kaɗai ke da dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tafi ƙasa arna ya je ya mutu a can to sai ainihin aka bincika ba a yi mishi sallar gawa ba arna sun ɗaukai ne sun yi mishi yadda suke jana'izarsu muna daga nan garin mu sai mu zo mu samu wani fili sai mu tsaya kamar yadda ake sallar jana'iza liman ya wuce gaba sai a yi mishi sallah sai kowa ya kama gaban shi ya tafiye shi an fahimci wannan ko ba kowanne mamaci ne da ya mutu a kowane gari ake wa ba abin da ake so kenan ka fahimta a wannan hadisin don za ka zo ka ji mazhabobi na malamai amma yanzu abin da ake nuna maka wanda ya mutu a wani gari in an san an yi mai sallah ba za ka sake ba amma in an san ba a yi mai sallah a garin da yake ba to za ka sake yi mishi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 90 da kuma shafi na 145 da shafi na 155 da shafi na 157 wa muslimun da al-imam muslim a cikin juz'i na uku shafi na 54 wal lafzu lahu lafazin na al-imam muslim ne wa abu dauda da al-imam abu dauda a cikin mujalladi na biyu shafi na 68 zuwa 69 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a mujalladi na farko shafi na 265 da shafi na 280 وابن ماجه ده ابن ماجه مجلد na farko shafi na 467 wal baihaqi da al imam al baihaqi a cikin sunan al kubra mujalladi na 4 shafi na 49 wa tayalisi da abu daud al tayalisi a cikin lamba hadisi na 2300 daidai wa ahmad da al imam ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya da shafi na ɗari biyu da tamanin da shafi na ɗari biyu da tamanin da tara da shafi na ɗari uku da arba'in da takwas da shafi na ɗari hudu da talatin da takwas da shafi na ɗari hudu da talatin da tara da shafi na ɗari hudu da saba'in da tara da shafi na ɗari biyar da ashirin da tara min turuqin an abi huraira ta hanyoyi da dama duk daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda محمد ناصر الدين الألباني المحدث المحقق والزيادة الأولى للنسائي قاري دا أكا سامو نفرقو إنن تو الإمام النسائي ني أتاشي رواية أكا سامو أنن وأحمد دا الإمام أحمد قاري نفرقو شيني وهو بالمدينة غاشنن دي كيوي وهو بالمدينة قاري نفرقو كينا والثانية للبخاري قاري نبيو كمان بخاري ني شيني دا أكا تي أسهمت إنن أسهمت inda ya faɗi to wannan ita ce ƙari ta biyu wasalisa ibnu maja ƙari na uku kuma na ibnu maja ne shine inda aka ce sahibal habasha sarkin ƙasar habasha wasabi ali shekhaini wan nasa'i wa ahmad riwa ziyada ta bakwai kuma bukhari da muslim da nasa'i da ahmad suka yota ziyada ta bakwai kuma ita ce inda yake cewa استغفروا وقال استغفروا لأخيكم itace ta bakwai wal ashira ziyada ta goma kuma ita ce inda yace qala fasafafna khalfahu kama yusaffu alal mayyiti ita wannan ita ce ta goma din ishi ne yace wal ashira ash-shatru thani minha li ahmad kashi na farkonta to riwaya ahmad ce to ina ne zuwa kashi na farkonta shine tsari na goma ɗin da gaba ɗayan shi shine kala fasafafna khalfahu kama yusaffu alal mayyiti to farkon lafazin fa shine kala fasafafna khalfahu wannan ainihin jumla zuwa inda yace kama yusaffu alal mayyiti to ita ce rabin ƙari na goma ɗin rabinta na farko kenan rabinta na biyu wasallaina alaihi kama yusalla alal mayyiti ita ce cikakkiyar ziyada ta goma ɗin to zuwa daga inda ya ce kala fasafafna khalfahu kama yusafu alal mayyiti to nan ne ainihin zuwa rabin ƙari na goma to al'imamu ahmad ya yi wannan shaɗari na abin nan ashataru thani ko ashataru thani min ha kashi na farko ni na faɗi kashi na biyu shine wasallaina alaihi kama yusalla alal mayyiti shine kashi na biyu din wanda ya zo a cikin musnad na ahmad wa hiya indahu yace kuma imamu ahmad ma ya ruwaito wannan riwaya ziyada ta goma gaba ɗayanta bi tamami ha cikakkiyata an ghairi abi huraira kama ya ati ya yi ta cikakkiya amma ba daga abu huraira ba amma daga abu huraira to rabinta na ƙarshe ya yo wa ziyadatul akhira li muslim ƙari na ƙarshe din har yau shi ma an samo shi ga al-imamu muslim wanne ne ƙari na ƙarshe shine ƙari na goma sha biyu da yace qala fa ammana wa salla alaihi shine ƙari na ƙarshe warawa minhu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito wani bangare na wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da arba'in wa sahahahu kuma shi al-imam tirmidhi ya inganta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama salla ala najashi fa kabbara arba'an cewa annabi yayi wa najashi salla ya ta gawa ya mishi kabbara guda hudu wa huwa riwayatu lit-tayalisi wannan riwaya al-imam abu daud at-tayalisi ma yayo ta a cikin littafin shi al-musnad lamba hadisi na 2296 sai ya sake cewa kuma sai ya fitar da fakara ta biyu ya ce sun ma'akharajahul bukhariyu sannan kuma har wayo al'imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juzi'i na uku shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyar da shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai wa muslimun da al'imamu muslim wa nasa'i ɗari ɗaya da arba'in da shida wa muslimun da al'imamun da muslim والنسائي دا الإمام النسائي والبيهقي دا الإمام البيهقي والطيالسي دا الإمام الطيالسي أتكين لمبا حديثي ندبو دا دا تريشي دا تمانين دا دا وأحمد دا الإمام أحمد أتكين جزئي نأكو شافي نتري بيو دا تسعين دا بيار دا شافي نتري أكو دا شاترا دا شافي نتري أكو دا خمسين دا بيار دا شافي نتري أكو دا ستين دا دا دا شافي نتري أكو دا ستين دا أكو da shafi na ɗari uku da sittin da tara da kuma shafi na ɗari hudu daidai min turukin min hadisi jabirin radiyallahu anhu ta hanyoyi da dama daga kuma hadisin jabir kaji takharijin hadisin jabir ya gama da na abu huraira wa ziyadatu thaniya wa ziyadatu thaniya wa salisa wa rabi'a li shaykhaini wa ahmad ƙari na biyu da na uku da na hudu Bukhari da Muslim duk suka yi wannan mun faɗi ƙari na biyu da na uku ƙari na hudu shine inda yace qala inna akhallakum qad mata wa fi riwayatin mata al-yawma abdullillahi salihun ita ce ziyada ta hudu walahu alhamisa wa sadisa al'imamu ahmad shine yo ziyada ta biyar da ta shida ta biyar da ta shida ita ce ta biyar ita ce inda yake cewa bi ghairi ardikum ta shida ita ce inda yake cewa faqumu fasallu alaihi wali muslimin wan nasa'i at-tasi'a al-imamu muslim da nasa'i su kuma su ne suka yo ƙari na tara ƙari na tara kuma shine inda yake cewa saffaini ɗin nan gashi nan da yake waye shi a ƙausi walin nasa'i aljumlatul ula min ziyadatil ashira al-imam an-nasa'i kuma shi ya ruwaito jumla ta farko daga cikin ƙari na goma ɗin nan jumla ta farko ita ce wadda muka faɗi ɗazu inda yace qala fasafafna khalfahu kama yusaffu alal mayyiti wannan ita ce jumla ta farkon ziyada ta ainihin goma wa ziyadatu thaniya ashara ashira li muslimin wa ahmad ƙari na goma sha biyu ɗin nan al'imamu muslim da ahmad sun yoshi ga shi can inda yake cewa ƙala fa'ammana wa salla alaihi al'imamu muslim da al'imamu ahmad sun yi wannan ƙari sai ce salisan takhriji na uku wai duk wannan hadisin yake maka takhriji duk waɗannan littafai albani ya riga gama karatunsu ne baki ɗaya lokacin munan da tawa ana nan ana ba su rubutu suna ta sha da layu shi yana ta yana ta karatun hadisi an waye gari yanzu ya zo sakamakon wancan karatun da ya ta yi shine yanzu ya ta rubutawa su kuma yanzu lokaci ya kure musu sun ɓata lokacinsu a shan rubutu da guru da laya da wazifa yanzu kuma sun dawo sun tuba madadin kuma su sallama kuma suna ƙara jayayya kun ga bala'i kenan da can san da yake ta karatun yana saurayi sa'ansu ne madadin su ba su karatun ba suna ta shan rubutun sha suna ta bankaura suna ta wazifa suna ta cinye kesan da shehu ya zauna da butar shi ta alwala duk baki ɗaya suna ta ci da suka dawo suka tuba yanzu kuma madadin da suka tuba ɗin shi kuma ya riga ya yi karatun ya rubuta Allah ya rufa musu asiri madadin su runguma abin kuma sai suka dawo su ne wa abin jafa'i to da wanne za ku ji shine yace at-takhrij ath-thalith takhriji na uku ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي sa'annan kuma al-Imam Muslim da Nasa'i da Tirmidhi sun fitar da wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi abin da yasa kaga bai faɗi lambar sauran ba saboda ya faɗe ta a baya amma Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi har wa yau a cikin mujalladi na biyu shafi na 149 wa sahahu kuma ya inganta shi wa Ibn Majah haka Ibn Majah ma ya ainihin inganta wannan ya ruwaito wannan hadisi wa Ibn Hibban don wannan wawun ba wawun ne na ataf ba wawun ne na isti'naf da yace wabnu maja ba wai yana nufin wa sahahahu ibnu maja ba a'a yana nufin wa akhrajahu aidan ibnu maja har wa yau ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi dan haka wawun na isti'naf ne ba na ataf ba wabnu hibban da ibnu hibban to wannan kuma wawun na ibnu hibban shi kuma atafi ne akan ibnu maja mun fahimta ko wal baihaqi da baihaqi wa tayalisi da abu da tayalisi a cikin lamba hadisi na 749 wa ahmad da al-imamu ahmad a mujalladi na hudu shafi na 431 da 433 da 439 da 441 da 446 an imran ibn husayn daga imran dan husayn kuma kaji takhrijin shi yana jero maka malamai cikin sahabbai ya ce sahabbai da yawa ko to kaji yanzu an fitar da na sahabi uku an fitar da na Abu Huraira an fitar da na Jabir ga na Imranu dan Hussein sai ce wa fihi ziyadatu rabi'a inda jami'ihim yace a cikin wannan riwaya ta Imranu dan Hussein anan an samu ainihin wato ƙari na hudu din nan shine qala inna akhallakum wa fihi ziyadatu rabi'a indahum jami'an waɗannan ainihin wato malamai duk da suka ruwaito da muslim da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da ibnu hibban da baihaqi da tayalisi da ahmad din nan riwayan nan da suka yi ta imran to gaba ɗayan su a cikin wannan riwaya ta su akwai az-ziyadatu rabi'a din nan ita ce inda yace inna akhallakum qad mata wa fi riwayatin mata al-yawma abdul lillahi salihun to akwai wannan riwaya wal ashira inda tayalisi riwaya kuma ziyada ta goma wadda ta zo a cikin wannan riwaya abu dauda tsayalis ya yota wa nasa'i wa tirmidhi wa ahmad duk waɗannan sun yota wa indahu a cikin riwayar shi ahmad allati ba'daha akwai riwaya akwai ziyada wadda ta zo bayan ta goma ita ce ta sha ɗaya wa kaza ibn hibban haka ibn hibban ziyada ta goma sha ɗaya ita ce da yace wa ma tuhsabu jinazatu illa mawdu'atan bayna yadayhi ba za ka tsammaci gawar ba ma sai tana gaban shi saboda yadda aka shirya sallah din sannan sai ce rabi'an takhriji na hudu thumma akhrajahu ibn maja wa tayalisi sa'annan ibn maja da abu dawud da tayalisi suka ainihin wato sake fitar da wannan hadisi al-imamu abu dawud da tayalisi a cikin lamba hadisi na 1068 wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na bakwai an huzaifa ibn asid daga huzaifa dan asid wa fihi indahum a cikin wannan ainihin wato riwaya ta Ahmad a wurin waɗannan malamai da Ibn Majah da Tayalisi da Ahmad a ziyadatul rabi'a wal khamisa akwai ƙari na biyar da na shida wa kaza indahum as-sadisa haka ainihin su waɗannan malamai sun yi ziyada ta shida illa Tayalisi sai dai banda Tayalisi akan haka Ibn Majah da Ahmad sun yi ziyada ta shida din kenan amma Tayalisi biyo ba khamisan takhriji na biyar ثم رواه ابن ماجه وأحمد har wa yau kuma ibnu maja da ahmad sun ruwaito wannan hadisi al-imam ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 64 da kuma mujalladi na biyar shafi na 376 an mujamma bin jariya daga mujamma'i dan jariya al-ansari mutumin madina wa qala al-busiri busiri ya fadi a cikin littafin shi fi zawaid a cikin littafin shi zawaid ibnu maja nayi bayanin shi a kan shi kwanaki yace isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa rijaluhu thiqatun mutanen da suka ruwaito wannan ainihin hadisi amintattu ne mun fahimci wannan ko to anan sai ya sauke lamba a wajen sunan wancan sahabi a cikin wannan sabuwar taba'a yace unzur dhabt ismihi fil fil mu'talif wal mukhtalif yace ka duba yadda za a wasalce sunan wannan mujamma dinnan a cikin littafin al-mu'talif wal mukhtalif a cikin mujalladi na farko shafi na 438 liddara qutni na al-imamu dara qutni littattafai da aka rubuta akan al-mu'talif wal mukhtalif amfanin su su kuma su nuna maka yadda ake bambanta wasalin sunayen da a rubuce ginin su yayi iri ɗaya da juna amma a wasalce sun saba wa juna kamar wannan sunan zai iya zama mujamma zai iya zama mujammi zai iya zama majma to kaga tunda haka ne sai ka je ka duba wannan littafin sai ya ce maka akwai mujamma dan wani akwai majma dan wani akwai kuma majmi dan wani haka ya bayyace maka ya fayyace maka kamar can da muka ce huzaifatu dan asid to akwai asid akwai kuma usayyid akwai kuma usaid to irin wannan ilimin shine zai bambance maka wani fanni ne na ilimin mustalil hadis mai wahala idan baka dage ba kwakwalwarka sai ka je ka ruwaici hadisin banza kana ganin wurin mutumin kirki ne dan sunan a gini yayi ɗaya amma a wasalin shi ya saba shine al-mu'talif sunan da suka yi ɗaya wal mukhtalif da kuma sunayen da suka saba wani sai ka ji an ce Muhammad ibnu Ahmad Muhammad ibnu Ahmad sai a ce wannan mutumin kirki ne wannan mutumin banza kaga sunan yayi ɗaya amma kuma wajen kasancewar su nagari ɗaya nagari ne ɗaya na banza to ya za ka iya bambancewa to sa'an nan sai kuma irin waɗannan sunayen waɗanda su kuma za su zo ginin su ba wasali ɗaya ne amma an wasalke sai tashi da bambanci to wannan littafin zaka ainihin rubuta zaka duba wannan littafi mujalladi goma sha bakwai ne kaya guda ne wannan na dara kutsini a lokacin da albani ya rubuta wannan littafi a hakamul jana'iz ba a buga littafin ba shi yasa kaga a waccan tsohuwar taba'a bai kawo labarin wannan ba amma anan a sabuwar taba'a gashi akwai karamin shi kuma wanda al'azdi yayi karami ne shi kuma takaitacce shi ma kuma zaka duba zaka yana iya bambance maka suna kaza da suna kaza waɗannan al'amura ne na ilimin mustalil hadis sai ka shiga wannan kogin tukuna za ka iya fita sai ya ce wa fihi ziyadatun rabi'a a cikin wannan riwaya ta ibn maja da ahmad wadda aka yi daga mujamma ɗan jariya akwai ainihin wato ziyada ta hudu wa inda ibn maja attasi a ibn maja ya yi ziyada ta tara duk mun bayyana waɗannan ziyadat sadisan takhriji na shida albani ya ce sun marawahu tirmidhi wa ibn maja sa'annan tirmidhi da ibn maja suka sake ruwaito wannan hadisi an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr kaji a can an gaya maka sahabi na nawa kenan da farko an gaya maka abu huraira sahabi na farko na biyu aka gaya maka jabiru dan abdullahi sahabi na biyu na uku aka ce maka imranu dan husain sahabi na uku na hudu shine wa shine ainihin mujamma dan jariya sahabi ko a'a sahabi na hudu shine huzaifatu dan asid sahabi na biyar kuma shine mujamma dan jariya sa'annan sai ce kuma har wa yau tirmidhi da ibnu majah sun ruwaito wannan hadisi an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar sahabi na shida kenan misla hadisi abi huraira irin hadisin abi huraira al-mukhtasar sai dai a takaice inda tirmidhi a cikin sunan tirmidhi wa isnaduhu sahihun aidan isnadin wannan hadisi har wa yau mai inganci ne sabi'an takhriji na bakwai ثم أخرجه أحمد سأنن الإمام أحمد يا ساكي في تدونا حديثي أتكم مجلد نهو شافي نت ريبيو دا ستين دا ريبيو دا ستين دا أكو عن جرير بن عبد الله دا جرير عن عبد الله مرفوعا دا النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ دا لفظ شوى إن أخاكم النجاشية قد مات فاستغفروا لكم فاستغفروا له dan uwanku najashi ya rasu dan haka sai ku roki Allah ya gafarta mishi kun ga kuma wannan ziyan takhriji na bakwai shi kuma wannan an samu wannan lafazin hadisi shi kuma daga jarir dan abdullahi sahabi nawa kenan sahabi bakwai wa isnaduhu hasan isnadin wannan mai inganci ne to kaga sahabbai bakwai albani ya bi littattafan hadisi ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya zakulo maka hadisan a ciki amma sai ka je sai wani sakarai sai ya ce maka ai duk ƙarya ne a littafin ƙarya yake ya kasa ta da baki ne mun fahimta dan ma albani ya taimaka a irin waɗannan rubabbu ya wasalta littafin daga baya da littafin bai da wasali ko kwa ɗaya to yanzu ne ma littafin zai musu iya ta da baki amma da littafin haka yake samfari rashi babu wasali ka iya nahau ka karanta ba ka iya nahau ba in ka buga ka buga ka ka kasa ta da sunan yake ce ai wannan na yahudawa ne ya ga at-tahziru min al-bid'a na bin baz ya da da alƙalami hawa a kashin shi ya bushe ai Allah ya shirya da mu bin baz ai sai dai kai mai addu'a Allah ya saka mai da alheri amma raddi ai bin baz ya fi karfin ka ai qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani mai littafi sai na ce fi hadhihi al-ahadith dalilun min wujuhin a cikin waɗannan hadisai akwai dalilai ta fuskoki da dama la takhfa ala annan najashiya ashimata kana musliman akwai dalilai a sarari waɗanda suke ba a ɓoye ba cewa wannan najashi ɗin nan ya kasance musulmi ne ba kafiri ba saboda wasu har yanzu suna cewa kafiri ne kuma ko a zamanin annabi da annabi ya zo zai mai sallah sai da wasu sahabbai suka ce kun ji yana cewa mu tashi mai wa kirista sallah shi yasa ba yanzu fa aka fara gunaguni irin wannan ban dai kana shugabanci ka toshe kunnen ka kawai har abada ba za ka yi mutane duk kowa in aka ce kowa ya faɗi abin da ake sai ka ji kowa ya ce shi dai wuri kaza an ce kaza shi wuri kaza ba a daidai ba kuma in ka ce to zo ka zauna a wannan kujerar shi kuma sai ya fi ka fault mun fahimci wannan to gashi annabi ya ce ku zo ku yi mishi sallah sai suka ce kun ji yana cewa mai wa kirista sallah akan haka aya ta sauka karshen surata ali imran wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaikum ai daga cikin kiristoci ba dukkan su ne kafirai ba akwai waɗanda suka yi da abin da aka saukar musu kuma suka yi imani da abin da aka saukar muku daga ciki har da sarki najashi mun fahimta shine yace najashi ya kasance musulmi wa yu'ayyidu zalika annahu ja'a an-nassu sarih anhu bi tasdiqihi bi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam abin da zai karfafe mu akan haka akwai nassi karara da yazo daga najashi da kanshi ya nuna ya gaskata annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu kaji da albani yake yi ke in ya gaya maka magana kawai ba shikenan sai ya faɗa kama ane mai wahayi ba gashi zai kara kanshi ne akan cewa najashi musulmi ne sai ya ce abu musa al-ash'ari sahabin annabi ya ce to ƙarshe kuma dole ne ta kharidi ya ce littafi kaza to shi yasa mutum ya zo ya ce maka annabi ya ce sai ka ce to in ya gama faɗe sai ka ce a wani littafi bukhari ko muslim to wannan shi kenan amma duk littafin da ya ja in ba bukhari ko muslim ba to ka ce ya gaya maka ina matsayin shi wajen inganci ko rashin inganci in ba haka ba kuma kamar mishta abin shi ya rike abin shi abu musa al-ash'ari ya ce amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nan tsalika ila ardin najashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu tafi zuwa ainihin ƙasar najashi fa zakara alqissata sai ainihin ya ambaci wannan kissa wa fiha a cikin wannan kissa shi ainihin Abu Musa al-Ash'ari ya bada la ko fa zakara alqissa ya ambaci kissa ma'ana albani ya takaita kissa ne anan sai ya ce wa fiha daga cikin abin da shi Abu Musa al-Ash'ari ya faɗi ya ce wa qalan najashi sarki najashi ya ce ashhadu annahu rasulullahi na shaida shi Muhammadu manzon Allah ne wa annahu allazi bashara bihi Isa ibn Maryama kuma shi Muhammad shine Isa dan Maryam yayi bishara da shi walaula ma ana fihi min mulki ba dan wannan sarauta da nake cikin ta ba la ataituhu da na je wurin Annabi Muhammadu na zama yaron shi hatta ahmilana alaihi har in rinka daukan takalmin shi to wannan nassi ne karara da ke nuna me yake nuna najashi musulmi ne to amma ya ɓoye imanin shi ne a tsakaninsu saboda ba zai iya bayyanawa ba duk da shi sarki ne saboda gwamnati ce tantagariyar kiristoci ne kawai a ciki to amma shi ya yi karatun waɗannan littattafai na injila shi yasa da ya karanta wasiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama haka ce a wata riwaya ma sai da ya ainihin sauka ƙasa daga gadon mulkin shi ya rungumi wannan wasiƙa ya sa ta a goshin shi sannan ya faɗi wannan kalma a gabansa abu musa al-ash'ari a cikin su shugabansu shine ja'faru ibn abi talib wan sayyidina ali shine kwamandan tafiyar dan haka najashi musulmi ne ba kafiri ba sarkin ƙasar habasha na wancan lokaci ethiopia kenan Allah ya shirye da mu akhrajahu abu dauda wal baihaqi abu dauda da baihaqi suka fitar da wannan hadisi bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci kama qala al baihaqi kama yadda baihaqi ya faɗi fi ma naqalahu al iraqi a cikin abubuwan da iraqi ya dauko fi takhrij al ihya a cikin takhrij ihya ulumuddin na al imam al ghazali Allah madaukakin sarki ya ji kan ghazali da rahama a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu daidai walahu shahidun min hadisi bin mas'udin wannan ainihin hadisi akwai hadisin da zai shaida shi daga cikin ainihin hadisin ibn mas'ud akhrajahu at-tayalisi hadisin na ibn mas'ud abu dawud at-tayalisi ya fitar da shi a lamba hadisi na 346 walahu shawahidu ukhra kuma wannan ainihin wato hadisi har wa yau shi wancan da aka faɗi na musulunta najashi din akwai wasu hadisai waɗanda za su ƙara shaida shi fi musnad Ahmad a cikin musnad na al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na 290 da kuma shafi na 292 an fahimta ko to da ya zo takhariji kaga abin da na faɗa da ya ce najashi ya kasance musulmi sai ya kawo magana daga sahabi ko to albani yana rayuwa a yanzu karni na goma sha biyar yaya zai ya ce sahabi kaza ya ce kaza to tun da ya faɗa to dole ya kawo littafin da aka samu wannan shi yasa ya kawo ya ce Abu Dauda Abu Dauda to yana ruwaitowa da isnadi in ka je ka duba Abu Dauda za ga yadda isnadin ya sadu tun daga kan Abu Dauda har zuwa Abu Musa har zuwa kan wannan kissa haka bai haƙi to sai ya ce isnadin shi mai inganci ne kamar yadda bai haƙi ya faɗi ma'ana bai haƙi ya inganta isnadin to amma albani ba sunan kubra ta bai haƙi ya duba ya ga wannan hukunci da bai haƙi ya ba ya ɗauko wannan magana ne daga takhrijin al-Imamul Iraqi a cikin takhrijin Ihya Ulumuddin me Ihya Ulumuddin al-Imam al-Ghazali kenan ya kawo wannan hadisi al-Hafiz al-Iraqi yazo ya takhrijin shi zan yi magana akan wannan takhrijin insha Allah da ya fitar da takhrijin wannan hadisi shi kuma Albani sai ya duba daga cikin takhrijin Iraqi Iraqi ya ce wannan hadisi sahihi ne haka bai haƙi ya ce to shi kuma albani sai ɗauko maganar daga nan to tun da kaga ya shiru to ya yadda kenan to wannan ihya ulumuddin littafin al-imam al-ghazali littafi ne da ghazali ya rubuta shi game da al'amura na addinin musulunci ga su nan baki ɗaya abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi ibadat kamar salloli da azumi da abin da ya shafi mu'amalat kamar aure da al'amuran da suka shafi jihadi da kuma al'amuran da suka zo suka shafi a ma'ana suluki zikirori da yadda zuciyarka za ta tsarkaka da sauransu. Ghazali ya rubuta wannan littafi a lokacin yana shaƙe da ilimi na falsafa da ilmul kalam. Dama Ibn Taymiya a cikin littafin shi na mantiq a raddu alal mantiqiyin raddu alal mantiqiyin ibn taymiya yace gazali ya kutsa cikin kogon da ya kasa fitar da kanshi na ilimin falsafa da mantiki to Ghazali bayan ya rubuta Ihya Ulumuddin Ihya Ulumuddin littafi ne mai cike da tarkacen hadisai da hayaniyar maganganu da kisoshi na bankaura ko da ike akwai abubuwa a ciki masu kyau amma sai ka yi a hankali wajen karatun shi musamman in baka kware game da aƙidar salaf ba zai kai ka ya baro ka in baka kware game da hadisi ba zai kai ka ya baro ka to sai aka samu alhafizul iraqi da ya zo sai ya ainihin fitar da waɗannan hadisai sai ya musu takariji sai ya ce hadisi kaza wane ne ya fitar da shi in ya inganta ya ce ya inganta in bai inganta bai ce bai inganta ba ana buga wannan ihya ulumuddin tare da takharijin na al-imam al-iraqi a cikin mujalladi biyar sunan wannan takhariji ainihin wato a fi hamlil asfari fil asfar al-mughni fi hamlil asfari fil asfar mai wadatarwa game da ɗaukan damin littattafai a halin tafiya ma'ana in dai ka ɗauki wannan takharijin to ya isar maka to wannan takhriji da al-imamul iraqi yayi a lokacin albani yana shekara ashirin da biyu a duniya yana saurayi kenan sai ya ɗauko wannan takariji ya zo ya ƙara gyara shi ya sa shi ya armashi kuma ya yi tartibin shi to amma har yanzu ba a buga wannan ainihin takariji ba yau fiye da shekara sittin kenan yana nan dai tunda Muhammad Nasiruddin Albani ya gama shi tun yana karami shine abu na farko da ya fare game da sunna annabi wajen rubutu tunda ya gama shi to sai aka ajiye shi kamar yadda Imam Suyuti farkon abin da ya fara rubutu a cikin musulunci shine tafsirin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to albani kuma ya fara da takhrijin tartibin takhrijin ihya ulumuddin na al-hafiz al-iraqi mun fahimci wannan ko to daga baya al-imam al-ghazali ya zo ya tuba daga duk waɗannan abubuwa da ya rubuta bayan rayuwa ta kure mishi ya fara fahimtar waɗannan abubuwa kuskure ne yana kamar saura wata ɗaya da ya mutu to ya zo yana ta bincike yana ta bincike ya kai saura kwana goma sha biyar da ya rasu sai ainihin Allah ya mishi buɗi ya fahimci cewa dai waɗannan abubuwa lallai yanzu zuciyar shi ta natsu akan cewa bata ne kuma ban kaura ne ilmul kalam falsafa mantiki waɗannan ilmomin su ne suka haifar da wannan bamagujan tauhidin da ake yi a ƙasar nan alwujudu wal qidamu wal baqa'u da sauransu to gazali ya zo ya tuba daga waɗannan abubuwa sai ya dukufa ba abin da Ghazali yake karanta daga Qur'ani sai sahihil Bukhari a wannan tsakanin kwanaki goma sha biyar ne ya rubuta littafi wanda ya bayani akan ainihin waɗannan ilmomi dukkansu baki ɗaya hallaka ne mun fahimci wannan da kyau ko na sha gaya muku sunan littafin na kuma zo muku da su duk gaba ɗaya kun gani sai dai sunan littafin yanzu duk Allah ya mantar da ni تحذير الأوام إلجام الأوام عن كتب الكلام عن كتب الكلام عن علم الكلام إلجام الأوام عن كتب الكلام ma'ana jallin zamun jahilai game da kutubul kalam waɗannan littafan da kuke karanta alwujud wal qidam wal baqa'u yace ku jahilai ne to yana jallin zamun ku ku daina kun ji gazali ne wannan jallin zamun ni ina nan da littafin mun fahimta to saboda haka wajibi ku basu in mun faɗi wannan ana ta yawo gari ana cewa wai mun ce kawa'idi ba kyau kuma kun san ƙarya kuke yi ku da kanku kun san ƙarya kuke mu ba mu ce kawa'idi ba kyau ba alwujudin nan da ke farko muka ce baki ɗaya wannan ba musulunci ba ne amma bismillahir rahmanir rahim haza kitabu qawaidi salati to musulunci kenan shi yasa ga malaman kasar nan dama ba ma su karantar da wannan mafi yawancin su in aka zo sai a ce dukkan ketare wannan alwujudin sai koma maka bismillahir rahmanir rahim hadha kitabu qawaidis salati ya san nan ne musulunci amma can tunda ya san tantagaryar maguzanci ne sai ce a ketare shi kuma albishirinka in kai jahili ne baka sani ba wannan alwujudu da sauran wannan ba mai qawaidi ya saka ba kawa'idi littafin al'umma ne kowa ya ɗanyi guntun ilimin shi sai ya jona wata addu'a a jiki shi yasa kawa'idi na da za ka ga babu salatul fati jiki amma yanzu an jona to ya aka yi ta shiga kowa ya samu wata guntuwa addu'a sai ya jona sai kai a buga sai ya fito nan gaba shi kenan dan ya'ya zo su ce kun ce salatul fati ba kyau ai ta a cikin kawa'idi har abada sai an samu malaman hadisi sai sun karyata ku shi yasa kuka zauna ba ku karatun hadisi sai Allah ya fushi da ku saboda shari'a za ta damalmale muku ba za ku iya gyara ta ba mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji al-Imam al-Ghazali kenan Allah madaukakin sarki ya ji kanshi aka ce an samu gawar Ghazali a kwance yana rungume da Sahih al-Bukhari a kirjin shi haka ma'ana yana cikin nazari Allah ya dauki ran shi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce wa alam ka sani anna hadha alladhi dhakarnahu min as-salati ala al-ghaib wannan abu da muka faɗi na yi wa ainihin wato sallah ga gawa wadda take bata kusa a ce gawa na wani gari a mata sallah huwa allazi la yatahammalu alhadithu ghayrahu shine kawai ma'anar da wannan hadisi bai dauka in ba ita ba dan wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa wannan ya nuna duk inda aka yi mutuwa a wani gari ko an yi mai sallah ko ba a yi mai ba za a tashi za a yi mishi sallah albani ya ce a'a wannan ma'anar da muka cire ta cewa idan babu wanda za su yi mai sallah a can wasu sai su yi mishi a wata ƙasar to ita ce kawai ma'ana hadisin mun fahimta amma ba cewa dukkan mamaci ba sannan sai ce wali hadha sabaqana ila ikhtiyarihi sullatun min muhaqqiqil mazahib saboda haka aka samu wasu jama'a da yawa daga cikin masu gyara a cikin mazhabobi suka rigaye mu wajen zabar wannan ra'ayi wa ilayka khulasatan min kalam ibn al-qayyim rahimahullahu fi hadha sadad ya ce ga takaitaccen maganganu ga takaitawa daga maganganun da ibnul qayyim yayi a wannan wuri fa qala fi zadul ma'ad ga abin da ibnul qayyim ya faɗi a cikin littafin shi zadul ma'ad a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da biyar zuwa shafi da kuma shafi na ɗari biyu da shida mun fahimta a nan wannan ra'ayin ya saba wa da yawa daga cikin mazahibu to amma a cikin mazhabobi din an samu wasu malamai masu tsayawa su bincike su gano meye gaskiya ba kawai sun rufe idan su duk abin da aka faɗi a fiqh shi kenan ya zama shari'a almunazzala ba a'a sai sun tsaya sun bincika akwai dalili akan kaza eh za mu bi ba dalili akan kaza to bari mu gane me yake da dalili mu bi shine abin da ake bi to an samu sun goyi bayan cewa in mamaci ya mutu a wata ƙasa babu waɗanda za su yi mai sallah a wannan ƙasar sai a yi mishi amma in akwai waɗanda za su yi mishi to ba za a yi ba to shine sai ta kaito maka daga maganganun ibnul qayyim ga su ibnul qayyim yace wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallama wa sunnatihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin ba shi daga cikin shiriyar annabi kuma ba shi daga cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama yin sallah ga duk wani mamaci wanda ya mutu a can nesa فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيوب أن وهم غيوب an samu da yawa daga cikin ainihin musulmi sun mutu ba sa nan suna wata ƙasar falam yusalli alaihim annabi bai musu sallah ba to kaga wannan ya nuna ba kowane mamaci ake wa ba kenan tunda an samu wasu sun mutu a wata ƙasar annabi bai musu ba dan me dan ya san an yi musu a can wannan najashi ko da ya san ba a yi mishi a wata a wannan ƙasa ba sai ya tashi ya mishi وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت كما يا إن كنت تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا وأينه النجاشي صلى معنا إرن صلى ود أينه أكي وممتي فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق sai aka yi saɓani hanyoyi uku daga nan wasu malamai suka ce kaza wasu malamai suka ce kaza wasu suka ce kaza waɗannan mazhabobi ne ga su zai kawo mana الطريق الأول هنيا تفرقوا مذهبي نفرقوا سكتي أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب أن شرعنتا كما أن سننتا والأمة المسلمة في sallar gawa ga duk wani wanda ba shi kusa da su ma'ana duk wanda ya mutu a wata ƙasa ko a wani gari musulmi suka samu labari to kawai garin da suka sai su miƙe su mai sallah ko an yi mishi sallah ko ba a yi mishi ba kaji mazhabi na farko wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad al-imam shafi'i da ahmad su suka faɗi wannan at-tariqu ath-thani hanya ta biyu wa qala abu hanifa wa malikun abu hanifa da maliku suka ce hadha khasun bihi wannan ya keɓanci bihi to ga shiwa a isu isu ɗin kuma sai suka yi saɓanin ya za a fassara wannan wuri ba da ra'ayi su suke magana ba fa an haza khasun bihi sallallahu alaihi wasallama kenan annabi ne kawai wannan khususiya gare shi a ƙarƙashin haka annabi zai iya yi wa duk wani mamaci ainihin wannan sallah kenan wasu kuma suka ce khasun bihi ai bin najashi shi najashi kawai a ƙarƙashin haka ko wani ya mutu daga nesa annabi ba zai sake mishi ba kenan mun fahimta walaisa zalika li ghairihi suka ce wani wanda ba annabi ba ba zai iya yin haka ba ko kuma wani wanda ba najashi bai mutu ba za a iya mishi haka ba kaji hanya ta biyu at-tariqu thalith hanya ta uku wa qala shaykhul islam ibn taymiya malamin musulunci ibn taymiya shi kuma yace ma'ana ibn al-qayyim yana nakaltuwa daga malamin shi kenan a lokacin da ya rubuta wannan gurin da ibn taymiya ya rasu zaka ga ya sa rahimahullahu duk inda zai ɗauko magana ibn taymiya a lokacin da ya zama ibn taymiya ya rasu to zai kaji ya ce qala shaykhul islam rahimahullahu ko qaddasa Allah ruhahu ko wata kalma makamanci ya haka mun fahimci wannan da kyau ko amma in kaga yayi shiru to yana nufin yana faɗin wannan magana ibn taymiya na da rai ke to idan ibn al-qayyim ya ɗauko magana daga ibn taymiya fa ba sai ka ce gaya maka littafi ba don ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya ne tun yana saurayi saboda haka zai iya nakaltowa riwaya ya ji da kunnen shi kenan ba sai ya gani a littafin shi ba tunda almajirin shi ne shine yace qala shaykhul islam ibn taymiya malamin musulunci ibn taymiya yace as-sawabu anna al-ghaiba in mata bi baladin lam yusalla alayhi fihi yace abin da yake daidai wanda ke nesa yana wani gari in ya mutu a wani gari wanda ba a mai sallah ba sulliya alaihi salatul ghaib to sai a yi mishi ainihin sallah ta wanda baya nan kenan kama sallan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala najashi kama yadda annabi ya wa ainihin najashi sallah li'annahu mata bainal kuffar saboda najashi ya rasu ne a tsakanin kafirai walam yusalli alaihi ba a yi mishi sallah ba a can inda ya mutu wa in sulliya alaihi haisu mata idan ku aka samu mutum an yi mishi sallar gawa a inda ya mutu lam yusalla alaihi salatul ghaibi to ba za a yi mishi wata sallah ba a wani garin daban li'anna al-farda saqata bi salati al-muslimina alaihi saboda farlancin wannan sallah ta gawa ta faɗi daga sauran musulmi tunda musulmin da ke garin da yake sun yi mishi sallah wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salla ala al-ghaibi wa tarakahu annabi dai yayi wa wasu waɗanda ba su nan sallah wasu kuma annabi ya bar su bai musu sallah ba wa fi'luhu wa tarkuhu sunnatun da yin sallar gawar ga annabi yayi da kuma barin sallar gawar da annabi yayi duk sunna ne kowanne kuma akwai inda ya dace ya zama sunna din an gane idan mamaci ya mutu a wani gari aka yi mishi sallah saboda ainihin ma'ana aka yi mishi sallah a nan garin saboda a can babu wanda ya mishi sallah wannan sunna ne idan mamaci ya rasu a wani gari waɗancan musulmi na garin sun yi mishi sallah idan muka bari a nan to mun yi sunna barin namu a nan tunda an yi mai a can to sunna ne yin mu a nan shi bid'a ne idan kuma aka zama ba a yi mishi a can ba mu kuma nan ba mu yi ba to ba mu yi sunna ba mun yi bid'a kun fahimci yadda wannan bayani yake to shine sai ya ce hadha lahu mawdi'un wannan wuri wannan matsala tana da wurin da za a yi bayanin ta ibnu taymiya nan ya dan takaita maka ne akwai wuri musamman wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai sai ibnu al-qayyim ya kawo ya ce wal aqwalu salafatun fi madhhabi ahmad waɗannan maganganu guda uku da ka ji su haka ko to akwai su a cikin ainihin mazhabin imamu ahmad akwai bambanci tsakanin mazhabin imamu ahmad da kuma imamu ahmad imamu ahmad mun ji shi yana cikin masu ra'ayi na farko ne cewa za a yi sallar ko mutum an yi mai ko ba a yi mai ba to amma yan mazhabin shi su kuma sun kasu uku wasu sun ɗauki ra'ayin shi wasu sun ɗauki ra'ayin abu hanifa da malik suka ce hususiya ce wasu kuma suka ce a'a in ya zama babu wanda ya mai a can ai mishi in kuma ya zama akwai wanda ya mishi to shikenan sai ainihin wato ba za a yi ba sai ce wa asahuha abin da yafi inganci hadha tafsil abin da yafi inganci a cikin mazhabin imamu ahmad shine wannan bayanin dalla dalla din amma a wurin imamu ahmad menene ya fi inganci shine bayani na farko cewa kowane mamaci za a yi mishi sallah din ko yana wani gari ko mun fahimci idda yan mazhabi suke saba wa limamin mazhaba malamin mazhabi kamar imamu malik imamu malik ya ce kabdu ake yi a sallah har ya mutu kabdu kuma yake a sallah kuma sai aka samu wasu yan mazhabi sai suka ce a'a an karhanta yin kabdu a sallah in ya zama kayi saboda dogaro ko saboda kaza imam malik ba abin da ya shafe shi da wannan shi da ya ce sunna ne kai kabdu kuma har ya mutu yana yi to amma yan mazhabi da suka zo sai suka saba wa imam malik mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu qultu ni ko muhammad nasiruddin al-albani sai nace wa ikhtara hadha ba'd al-muhaqqiqin min ash-shafi'iyya an samu wasu masu ƙoƙarin gyaran addini daga cikin shafi'iya su ma sun zaɓi wannan an samu wani daga cikinsu faƙala al-khattabi khattabi ya faɗi fi ma'alim fi ma'alim sunan a cikin littafin shi ainihin ma'alim sunan al-imam al-khattabi wanda ya sharhin sunan abi dauda na yi bayani akan wannan sharhi wani lokaci can da muka wuce don haka yanzu sai dai mu faɗi ma nasu ga nasu magana shi da ya faɗi qultu ni khattabi sai na ce wan najashi rajulun muslimun shi dai najashi mutum ne musulmi qad amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa saddaqahu ala nubuwwatihi ya ainihin yi imani ya gasgata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gasgata ma'aikin Allah illa annahu kana yaktumu imanahu sai dai ya kasance yana boye imanin shi ne wal muslimu idza mata shi kuwa musulmi idan ya rasu wajaba alal muslimina an yusallu alaihi wajibi ne musulmi sai mai sallah إلا أنه كان إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر to sai dai shi na jashi wajibi ne musulmi su mai sallah ko to amma ai shi ya mutu ne a tsakankanin kafirai walam yakun bi hadratihi man yaqumu bi haqqihi min as-salati alayhi a kasar da yake babu waɗanda za su tsaya su ba shi haƙƙin shi na yi mishi sallar gawa falazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yaf'ala zalika sai ya zama lazimi ne dole ga annabi ya mishi wannan sallah iz domin kuwa huwa nabiyuhu shi annabi Muhammad shine annabin shi wa waliyuhu kuma shine majibincin al'amarin shi wa ahaqqu nasu bihi kuma shi yafi kowa cancantar da ya mishi sallah ya kula da shi fiye da kowa fa hadha khattabi yace kaga wannan magana da na faɗi wallahu a'lamu Allah da shi yafi sanin daidai huwa sababul ladhi da'ahu ila salati alaihi bi zahiril ghaibi shine ya ja annabi wa ainihin najashi sallah bi zahiril ghaibi alhali najashi baya wurin shine zahirul ghaib kama addu'a bi zahirul ghaib dan uwanka ba nan kai mishi addu'a manzo Allah yace Allah yana karban wannan addu'a to nan annabi yayi mishi ainihin wannan sallah alhali baya kusa to me yasa shine shi ainihin khatabi yace Allah shi fi sani amma ni ina fahimta waɗannan dalilai da na kawo su ne fa ala hadha akan haka sai khatabi yace idza mata almuslimu bi baladin min albuldan idan aka samu wani musulmi ya rasu a wani gari daga cikin garuruwa وقد مضى حقه وقد قضى حقه في الصلاة عليه an samu a wannan garin an tabbatar mai da haƙƙin shi ne mishi sallah fa innahu la yusalli alaihi man kana fi baladin akhar ga'iban anhu to wasu da ke wani garin ba sa wannan garin ba za su yi mai sallah ba tunda yan garin sun yi mishi fa in alima annahu lam yusalla alaihi idan kuwa kai musulmi da ke wata ƙasa ka san wane musulmi da ya mutu a ƙasa kaza ba a yi mishi sallah ba li'a'iqin saboda ainihin wani sha'ani da ya shagaltar da su aw mani uzirin ko kuma wani uziri da ya hane su kana sunnatu an yusalla alaihi to sunna ta nuna sai aiwa wannan musulmi sallah wala yutraku zalika li bu'dil li masafa ba za a bari mishi sallah ba saboda tsawon garin da yake mun fahimta daga Madina zuwa kasar Ethiopia ai da nisa tunda daga cikin kasar Asia kenan zuwa kasar Africa ai da tazara ko to duk tsawon garin za a ainihin tashi a fuskanci alkibla a yi wa wannan mutum sallah mun fahimci wannan da kyau ko to wai menene misalin wannan a wannan zamanin ta iya yi waka ce ai wannan zai wahala ma ya faru a wannan zamanin sai mu ce a'a a ce wani ya tafi can cikin misalin ƙasar america ko wata ƙasa ta kafirai karatu kawai sai suka bugo mana telefon cewa ai wane ya rasu to ina gawar shi fa sai suka ce ai mun je mun yi burial ceremony din shi mun je mun binne shi yadda muke yi kaga shikenan abu ya fito karara to me ya kamata a kanmu a nan take sai mu zo sai a tattaro musulmi sai a zo sai a samu wani wuri haka sai a taru liman sai wuce gaba mu kuma sai mu safu sai a zo sai a yi mishi sallah kamar gagawa ta sai kowa ya kama gaban shi a ina wannan karatun yake ga inda yake yana cikin bukhari kuma da muslim da sauran littafai duk gashi an kaji an faɗi har bulugul maram amma duk ran da aka yi haka sai su je su tsaya a masallacin juma'a to ku yi hankali an kawo wata sabuwar sallah kuma ana wa gawa sallah ba ta nan haka bala'i ya same ku wallahi in ba za ku tashi ku yi karatun sunna ba haka za ku zauna kullun cikin bala'i dan sai an karanta sunna wajibi ne ku kuma ba za ku yadda da sunna ba kuma matasa ba za su daina ba to kun ga kun faɗa cikin bala'i shikenan sai gaji ai ku yi hankali yanzu ma ba ma gawa a gaba ma kawai ake tashi ake sallah da ku ba ku tashi kun yi karatu ba magana da na faɗa ta farko ita ce take a kanku kun ɓata lokacin ku shan rubutun sha da guru da laya da wazifa da bin kaulaha da bin duk wani ɗan iska a nan kuka ɓata lokacin ku gaba ɗaya kuka dawo kuka tuba kuka kama addinin musulunci sai kuka ƙi yin karatu sai kuka zauna haka sai matasa suka je suka karanto sunna ɗin nan da ku kuka dangwalo magana a kanta to madadin ku yi imani da ita ku zama kun samu cikakken ladanku sai kuma kuka dawo kuna raddin sunnar ma'ana kun fita daga cikin kafirci kenan kun sake zama cikin kafirci kuma tunda wancan abin da kuke ciki kafirce wa sunna ne kuma yanzu kuka sake dawa kuma kuna sake kafirce mata ma'ana kawai wani nau'i ne kuka kama amma har yanzu ba ku dawo cikin tantagare addinin musulunci ba ah to in ba haka ba to menene ya zafi dole ne a kawo abin da kaɗai ka sani ma'ana ya zama ilimi kullum sai a kawo abin da ka sani to ilimin ka ya zama kai ne Allah kenan gaba ɗaya tunda ka gama ƙure komai kenan saboda haka al'amura ne na ilimi yanzu ana karatun wannan littafin matsaloli da dama ne za a yi ta karantowa shi yasa ran da haka ta faru in kuka ji an tashi ana abin nan sai ka nemi wannan kasar din gashi shine kasar na arba'in da uku na karatun wannan littafi na ahkamul jana'i sai ka neme shi inda yake ka sa ka ji sai ka ɗauko littafin kana saurare duk gashi can an gama faɗan littattafan da yake littafi kaza juz'i kaza shafi kaza aƙalla an faɗi littafi aƙalla goma akalla an faɗi littafi goma ga shafuffuka duk an faɗi amma sai ka je sai ka ce wannan abu sabon addini ne sabon addini kai ne ka tuba kwanan nan kuma ka ƙi kai addinin musulunci yadda ya kamata amma malaman musulunci tuni sun san da wannan kuma kamar yadda muka faɗi ku kun ɓata lokacin ku a wannan gantalin shi kuma ya ɓata lokacin shi a wajen karatu to kuka dawo yanzu kuka gane wancan gantali da kuka yi aikin banza ne to sai ku zo ku rungumi karatun da ya rubuta to sai kuka zama kun bar wancan bata kuma kun sake fada cikin batar ma da tafi waccan dan waccan bata ce ake tafiya akai kawai wannan kuwa bayan bata kuma kun zo kuna fada da gaskiya kuma kuna hana mabiyan ku su bi gaskiya to da wanne za a ji Allah ya kiyaye sai yace fa idza sallu alaihi istaqbalu alqibla idan mutane suka zo za su yi wa mamaci din sallah wanda ke wani gari sai su fuskanci alqibla ولم يتوجه ولم يتوجهوا الى بلد الميت ba za su kalli garin da mamacin yake ba in kana fi ghairi jihatil qibla in ya kasance ba a jiha alqibla yake ba kamar munan alqibla mu ba tana gabas ba gabas ce alqibla mu to sai zama wani ya mutu a yamma yamma da garin da muke in muka tashi sallah ba za mu ce za mu kalli yamma ba sai mu kalli gabas amma da niyyar shi muke yi wa sallah din وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب sai shi wannan malami khattabi ya ce ko da yake an samu wasu malam wasu malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne a yi sallah ga wanda baya nan wa za'amu kaga sai ce sai suka riya bai yarda da magana ba kenan sai suka riya cewa wai annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana makhsusan bi hadha fi'li wai wannan khususiya ce ta annabi iz domin kuwa kana fi hukumil mushahidi lin najashi wai shi annabi hukuncin shi kamar yana ganin najashi ne dan haka ya mai sallah lima ruya fi ba'd al akhbar ka gani sai khattabi da yake malamin hadisi ne sai ce saboda abin da aka ruwaito malamin hadisin yace ruwiya siga ce ta tamrid ma'ana maganar na da rauni kenan saboda maganar da aka ruwaito a wasu hadisai annahu qad suwiyat lahu a'lamul ardi wai duk wata halitta da ke bayan ƙasa sai da Allah ya kwantarwa da annabi ita hatta kana yubsiru makanahu har sai da ya zama annabi yana kallon inda kabarin najashi yake ne mai sallah wannan hadisin aka kaga sai shi khattabi sai ce wa hadha ta'wilun fasidun wannan ta'wili ne bataccen ta'wili لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دومين من زن الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته idan annabi ya aikata wani abu daga cikin ayyukan shari'a kawai abin da aka wajabta mana mu bi shi wal ittisa'u bihi da kuma koyi da shi al uswa kenan kawai abin da aka ce annabi ya kawai mu ba ruwan mu da binciken ta'awili wat takhsisu cewa kuma khususiya ne ga annabi kawai ko kuma khususiya ne yi wa wannan mutum sallah shi kadai la yu'lamu illa bi dalilin yace ai khususiya ba a sanin ta sai da dalili wa mimma yubayyinu zalika abin da ke bayyana mana haka annahu sallallahu alaihi wa sallama kharaja bin nas ila al musalla fa saffa bihim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito da mutane zuwa wurin ainihin wato sallah sai ya yi musu sahu fasallau ma'ahu suka yi sallah din tare da shi ashe ba khususiya ce akan annabi ba shi kadai da khususiya ce da shi kadai zai yi idan shi yana hangowa su suna hangowa ne a karkashin wancan mataccen hadisin sai ce fa ulima anna hadha ta'wila fasidun daga nan sai a san cewa wannan ta'awili bataccen ta'awili ne wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai abinda al-Imam al-Khattabi ya faɗi kenan sai Muhammad Nasiruddin al-Albani ya sauke lamba ɗaya a ainihin karkashin wancan hadisi da aka ce wai an kwantarwa da annabi dukkan wata halitta ne duk wata bishiya duk wani tudu duk wani kwari duk wani dutse an share shi annabi yana hangen kabarin wai shi yasa ya halatta shi ya sallah tunda yana ganin shi ne sai ya ce wa zakara nawawi fil majmu'i al imam an-nawawi ya faɗi a cikin al majmu'u sharh al muhazzab mujalladi na biyar shafi na 253 anna hadha al khabara min al khayalat wannan hadisi yana daga cikin bankaura bankaura ne wannan gashi to amma mamakin Allah kuma gashi wannan hadisi fiye da shekara dubu ɗaya khattabi wacce magana gashi tun wancan lokacin sun kafa hujja da shi kuma ban kaura ne ثم ذكر حديث العلاء بن زيدل في طي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم sannan sai shi nawawi kuma ya sake faɗin wani hadisin wanda ainihin aka ce annabi sallallahu alaihi wanda al'ala dan zaidal ya ruwaito cewa Allah ya nannada ƙasa ga annabi sallallahu alaihi wasallama hatta zahaba ma'ana Allah ya takura ƙasa ga annabi har sai da ya tafi fasalla ala muawiya ibn muawiya ya sallah ga wani mai suna muawiya dan muawiya cikin sahabbai ne ba muawiya da ka sani ba fi tabuka a tabuka annabi yana madina wai Allah ya nannada ƙasa aka takura speed ɗinta ta zama takaitacciya ya ƙetara ya je tabuka nan yawa muawiya dan muawiya sallah a tabuka wa qala sai shi nawawi yace innahu hadithun da'ifun wannan hadisi ne mai rauni da'afahu al-huffaz manyan malaman hadisi sun rauna nashi minhumul bukhari wal baihaqi daga cikin su akwai bukhari da baihaqi shikenan magana ta kare hadisi ya mutu murmus an yi jana'izar shi tun fiye da shekara dubu kenan tun da bukhari ya raunana shi mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji a takaicen takaita wannan magana kenan sai mako na sama zamu tashi inda yace wa qad istahsana ruyani wa huwa shafi'iyyu al-madhhab aidan zamu zo zamu karanta insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik